الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدني لنا بهذا المعطي واجعل في نزلة تأتي لنا من صبر الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أما بعد كوانا مسيرا من سمى الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدين يوم ينينا ishirin da uku ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma sha biyar goma sha hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku wanda muka dawo don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma inda muke cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran wadda muke tafiyar tafsirin maulanmu shekul islami wa sa'adatul anami مولانا الشيخ ابراهيم الناس رضي الله تعالى عنه ودا zamu kare ta sharha mai muhimmanci na jiya sannan sai mu fassara na wannan aya da aka ji shi alarma ya karanta insha Allah tabaraka wa ta'ala jiya idan ana tune muna tsakiyar fassara lokacin da shi wannan alƙalin alƙalai na Hijaz na ƙasar Saudiya ya samu shirin mushir Ibrahim Kaula da lawan yake da jefa masa tambayoyi a kan abin da ya shafi ayoyi na ma'ana sifofin Ubangiji abubuwa da shafi'ai shehu ari inda ya sa ya rufe barbaki ya yi mar tambayar da ya gagara amsawa yana kafa wa shehu hujja akan cewa tunda har Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa yana saukowa a hadisi a surutun dare na farko to ai tunda ya ce yana saukowa ya kuɗa yana a sama ne da ce ba ka kai tsaye kawai ba makawa Allah ne a sama yake tunda ya ce yana saukowa to shi ne shehu ya bar tambaya inda kuka tsaya kenan da ce masa to idan wannan irin ibara ta ga ita za a bi yace mata to ai gashi mun gani a Qur'ani Allah ya ce wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj cikin suratul zumar ko Allah ya saukar mana mana dabbobi nau'i takwas daga sama ko dabbobin nan cewa ta ba taba ganin inda suke fadowa ba haihuwar su ake in ta ruwa ce haihuwa take ta haifi rakumi sauran duka ne guda takwas tarkuwa da rakuma rakumi shanu saniya tinkiya rago akuya taure dukansu ba ba wanda yake ganin lokacin da suke faruwa kuma Allah ne ya faɗa yace ya saukar da su ne sai ce yaya suke saukowa yace wallahi shi da sanin ya to saukowar dabbobi ba ka ga garga da ya yake lalle saukan ubangiji to duka dai wannan malamai ne sun riga sun yi bayani kamar Imam Suyuti ka duba a cikin littafin sa da yayi na sharhin wato muwaɗan Imam Malik ya yi bayani da ya kawo wannan hadisin da ya zo kansa ya ce minar mutashabihat wannan ba a magana a kai fassara ake a wuce kawai Allah kada ya baro kansa sanin irin waɗannan hadisai da kuma ayoyi makamantansu saboda haka za mu shiga cikin ci gaba da sharha din inda da shehu ya mai wannan tambayan sakata sai shiru bai iya bada amsa ko bai ba almutashabihu su ayoyi mutashabihai almadhahabu sahihu fihi madhaba ingantacciya a cikin ayoyi mutashabi'ai mazhabu shafi'i su shine mazhabin imam shafi'i menene mazhabin imam shafi'i amanna bima qala Allah ala muradihi shafi yace mun yi imani da abinda Allah ya faɗa ma'ana akan manufarta amma mu ba musamman manufarta ta ba mu dai mun yi imani da abinda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa amma bisa muradinsa ba mu san me yake nufi da abu bisa muradinsa subhanahu wa ta'ala in ji shafi'i amanna bima qala Allah ala muradillah mun yi imani da abinda Allah ya faɗa na ayoyin mutashabihai a bisa muradin Allah ne bisa manufar Allah shi ya san manufar ta wa amanna bi kalami rasulillah mun yi imani da dukkan zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala muradin rasulillahi sallallahu bisa manufar manzon Allah sallallahu fa shine Allah ya ce fa amma alladheena fi qulubihim zayghun amma mutane waɗanda zuciyarsu akwai karkata ay mailun akwai karkata da tare da zukatan su fa yattabi'una ma tashabaha min zaka ga suna bibiyar ayoyi wanda suka zama mutashabihai daga Qur'ani kullum zaka shi suke bibiya kuma wallahi tallahi akwai mutanen da aka suke kullum ga jiwa su karfi da yaji kawai wazin su ya kare Allah ya da zaune akan Allah shi dole a yarda Allah yana da hannu dole a yarda Allah yana da kaza dole a yarda in baka yarda ba kaza kaza kaza kullum wa'azi su yana to kuma kan ubangiji yace amma alladhina fi qulubihim zaygun duk wanda zuciyarsu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha min zaka ga suna bibiyar abin da ya zama mutashabihi na ayoyin Qur'ani su ta magana akai su ce lalle lalle da sun fassara ta sun bankare shi ya zo daidai da ra'ayi ibtiga al-fitnat suna yin haka ne don neman fitina kaji al-Qur'ani ne bace ba sharhi bane wannan nasi Qur'ani ne masu bibiyar ayoyin mutashabihi sai sun fassara sun yi tabbatar da su a yadda suke to ba abin da suke nema in ji Allah zai fitina ibtiga al fitnati jahilihim saboda jahilcin so bi wuqu'ihim bi shubuhati ta hanyar aukawan su kutsawan su a cikin shubha abubuwan shubha da shafi'ai wa ibtiga atawili da kuma tsayawa kai da fata wai sai sun nemo fassara wa'annan ayoyi ko ya saka ko ya kai ka Imam Malik Jallahu anhu yana zaune yana ba da ilimi sai aka mai tambaya. Wa kaifa tawa rabbuna? Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi ko ya daidaita. Wallahi ya ce Imam Malik zai sun koyar da kansa ya fi awa yana gobe. Duka an yi shiru ya fi awa a sunkuye. Sanda ya canja kala a masallacin masaurari. can har an a gaba ɗaya an turi an tsorita halka gaba ɗaya da ya ɗaga kansa sama sai sai al'ittiwa ma'alubun walkaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu al'ayu guluwun wa bid'atun ya dubi mutumin da ya tambaya ce akhrijuhu anni azunnuka bid'i yace al-istiwa daidaito da Allah ya faɗa idan kana kan tsamalu sanannen abu ne ina ce abu ya daidaita abu ne sananne amma wal kaifu yaya ya daidaita mutukulu duk halitta ba wanda ya sani Allah kada ya bar wa kansa sanin yaya daidaita ne wal wal kaifu mutukulu wal imanu bihi wajibun ka yarda Allah ya daidaita din tunda ya dangana a kansa wajibi ne gare ka kai musulmi wasu alu anhu kai tambaya yaya Allah ya daidaita a kan al'arshi gulul wuce gona da iri ne wa bid'atu kuma bid'a ne zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban su aka saukar da alqur'ani da aka saukar annabi annabi yace ya karanta musu ba san bai to yaya daidaita ba bayan tabi'ai ma haka dan haka bid'a ne yin tambaya ya Allah ya rika ka kallon shi yace azunnuka bid'i kai ne ina da kai dan bid'a ne akhidu ani ku fitar da shi daga daga daga halka haka ka cicibe shi haka yi waje da shi saboda haka dai jiya bayani ya riga gabata daidaito da Allah yake faɗi ya danganta a kansa wallahi tallahi banda shi ba ke da kuma in kana son zaman lafiya to ka tsaya akan maganar da muka karanta wacce ta zo a cikin littafin nan na aqida na al-imam Abdul Qahir ibn Qahir al-Baghdadi cewa inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha ibharan li qudratihi la makana li dhatihi Allah madaukaki ya rufi al-arshi ne don ya bayyana kudurarsa ba don wurin zamansa ba ne li'annahu kana wala makana domin shi Allah in ji Imam Ali karramallahu wajhahu ya kasance tun babu wuri wa huwa al'ana ala ma kana alai yanzu ma kuma yana yadda yake kafin ya yarda ba wai canjin shakkota ne ba da ya al'arshi ya al'arshi ya zama wurin zamansa da kuma yana yadda yake ba musan ya yake ba yadda yake tun kan ya al'arshi haka yake har gobe in kuma ka ce za ka sa ɗan hankalinka ka ce a Allah ya ce yana sama ba dole mu yadda amin tun mafi samani an yi wasu alaikum hasiban ko an yi sifatu kuma larga duk da amamin tun mafi samani ko mafi samani wanda yake cikin sama Allah Allah ka manta karatun mu na baya kana nufin Qur'ani ya warware kansa ne wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kujeran mulkin sa ta yalwaci me sammai bakwai matsayin annabi ya fassara sammai bakwai din nan in an sa su akan kursi sai ya zama kamar sulalla ne guda bakwai sai aka jefa su a cikin garkuwa garkuwa ta yaki din nan ya zuba su da Allah sai su cika garkuwa ba ta sama an jefa su ba wannan kursin ba kenan shi kursin da sammai bakwai da ƙasai bakwai in kuma na tattara su aka wurga su a kan al'arshi sai ya zama kamar an jefa zobe na azurfa a saharan jeji haka annan jefa saharan jeji don kawo wurga zobe da Allah ya sanar tashi akwai abin da zai kare a jeji? An da ji wannan wannan lafazi da fito daga manzon Allah ko? To sai aka zo aka ce kuma Allah yana cikin sama. Ta yaya? Al'arihin da ya jefa kursi da sammai da kasai dukkan kamar zobe ne a dokar daji. Shi ne Allah zai ya zaura a kan al'arshi. Waye kenan al'arshi yana cikin saman kenan ko yaya? saman da an jefa ta cikin al'arshi akan al'arshi kamar an jefa zobe da dokar jeji sammai bakwai ɗin kafin su da kasai bakwai da kursin duka sannan Allah da yake kai da yake kan al'arshi shi ne kuma cikin sama wacce sama ɗaya wacce to wani ya taɓa yana magana ya ce kashi a fili Allah ya nuna annabi isa alaihissalam ai yana sama ne farrafa abullahu ilayhi Allah ya dauki annabi Isa ne ya kai shi wurin sa a sama to annabi mu annabi Isa a wani sama yake sama ta biyu to how comes Allah ya sama ta biyu yake sama ta biyu ta isa ta dauki al'arshi al'arshi kuma ya zauna a sama ta biyu belle Allah baka da hankali ne kenan fa in har Allah na cikin sama ba sun rufe shi kenan ya laisa fawqa shi ba wani abu sama da Allah kai wato mutum ya samu bayan Allah suka yi riko da hannayen sa ya gode Allah ka huta da wani su ka zo kana ta rasa inda zaka kama kana ta tangal tangal Allah da yake والأرض جميعا تمتد دون النجوى جعل دمك دمك نادر والسماوات مطويات بيمينه sammai da kake magana bakwai duka suna nade yana rike da su a damansa kuma yana cikin su wasamawatu matwiyatun biyamini samman gaba daya suna nade suna rike a hannayensa wal ardu jami'an qabdatuhu kuma yana cikin su ko kai yanzu kana rike da kwalban biya biya ka rike shi haka ka ɓadda shi a hannunka kuma a ce kana cikin sa afala taqilun ka bar wa Allah da cikin sa kawai ka sallama in yayi magana ka sallama a baka sanya abu yake ba kawai in kuma Allah zai magana bai ji karfin mu ba to ai muna daidai da Allah kenan ko malamin kan in duk abin da ya faɗa ka sani ƙarya ne ba malamin ka bane in duk abin da ya faɗa sai ka gane duka ɗaya ƙarya ne ba malamin ka amma malamin ka ne kam sai ya faɗa ka tambaya ya yi bayani ka ce baka gane ba ya ƙara bayani ka ce baka fahimta ba sai ya yi wahala ya yi fidi-fidi ka shamar tayi sosai kafin ya gane da kai shi ne malamin ka to balle allan ka malamin ka ba zai faɗi abu ka rikice balle allah saboda haka musallamawa Allah Allah mun yadda dai al'arshi halitta ne haka halittar da haka tun da halittar da haka kuma yake kira tsayin ka dagare kuma ka san me Allah yana nan kafin ya al'arshi to a ina yake sai ya canja wurin zama da ya al'arshi Allah ne zai gajiya yanzu kenan wani abu ya faru zai buƙaci iya zuwa ga wuri subhanallah subhanallah subhanallah ta'ala Allah wa zalika ruluwan kabira saboda haka wannan da shi ne mutane su tsaya a matsayinsu kar mutum ya kuskura ya shiga abin da zai halakar da shi ya rusa masa ga baki ɗayan abin da yake kai ma ya lamu tawilahu wata ga tawili wato wai suna neman lalle sai sun fassara ai tafsirahu fassara wannan ayoyin mutashabiha wa ma ya lamu tawilahu kuma ba alali babu wanda ya san fassarar waɗannan irin ayoyi ai tafsirahum fassarar su illa Allah sai Allah shi kadai wada shi kadai warasikuna fil ilmi su malamai wanda suke da digadigai kafafu cikin ilimi ya kulo da suna cewa amanna bi mu kan mun yi imani da abinda Allah ya faɗa gaba da Qur'ani da mu kan da mutashabi gaba da kullum min inda rabbina kenan aw ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ko kuma dai ba wanda ya san fassara waɗannan ayoyi mutashabihi sai Allah warasikuna fil ilmi da kuma malamai masu digadigai kafafu cikin ilmi la ya'lamu illa Allah warasikun ba wanda ya san waɗannan ayoyi ma'anar su sai Allah sai kuma malamai arrasikun to Imam Malik Imam Darul Hijra ya yi magana ya yi mana bayanin su waɗanne ne a ba su kuna fil ilmi kar mu ji an ce a ba su kuna fil ilmi shikenan mu ɗauka kowa ma zai iya zama kowa ne malamin amfan kuma a ba su kuna fil ilmi wane mutu imam imam darul hijra yace sifofi hudu ne idan mutum ya hada su shi na ba su kuna fil ilmi duk wanda ya hada su يتراجع في العلم من جمع arba khisalin wanda yake cikin wannan aji to shine wanda ya tarar da ma'ana tadoji guda hudu al-khashatu fi ma bainahu wa baina wa baina Allah mutum ya zama akwai tsoron Allah tsakaninsa da Allah ubangijinsa mai tsoron Allah ne shi ɗaya kenan ba ilimi kadai ba tsoron Allah wa tawadu fi ma bainahu wa bainan nas a samu kuma yana da kankan da kai tsakaninsa da mutane yana ladabi wa mutane na biyu kenan sannan na uku wa zudu fi ma bainahu wa bainan duniya a samu akwai gujewa duniya tsakaninsa da duniya ya akwai tsantsayin tsakaninsa da duniya ba wai dan duniya ba ne ka samu malaman yan duniya kullum ana ofisoshi na masu mukamai kaga wannan kan maroki ne kawai ba malami ba ko malamin da zai bare rike mutuncinsa ba misali in dai ba mutuwa aka yi wancan ba ko wani larura mai karfi wanda shi ba ne ma kai ka ba akwai da rura da za ka yi ta kai ko ina ne misali ba ko to in ba irin wannan ba me ya hada ka da zuwa gidansa kai me yana dan duniya kana mutumin lahira waye kuma kishiyoyi ne haka annabi ba duk wanda ya auri duniya to ya saki lahira kenan in kuma ka auri lahira to kenan ka saki duniya ba hada su biyu in dai an ganka da dai to lalle ya kamata a samu kana ɗaya kuma tana gaba da kai رضينا كلمة الجبار فينا لنا علم وللجهال ما هذا بين الذي من يتذكر بها الله الجبار بما يباوا يباوا مؤلم يباوا جاهلين كني هذا بين الذي هنا ko so na ƙarshe imam malik radiyallahu anhu yace a samu kuma wal mujahadatu fima bainahu wa bain nafsihi a samu yaƙi tsakaninsa da zuciyarsa kullum yana yakan zuciyarsa wannan wanda ya haɗa wannan shi ake cewa arrasikhu fi ilmi wa rasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bi masu wannan matsayi wanda suka kai matsayin arrasikhuna fi ilmi suna cewa mun yi imani da wannan irin ayoyi alamatu lil ilmi wannan duk wanda kaje yana ya yarda da irin waɗannan ya sallama bai kurna kan zaki ba to alaman shi malami ne cewa ba ilimi tare da shi aha sannan yace aidan qala rasul sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khashatu ku nemi ilimi ba ku sani neman ilimi tsoro ne ga Allah duk wanda kai yana neman ilimi to ya kawo hanyar tsoron Allah kenan saboda inda ma yasha Allah min ibadihi al ulama a nemi ilimi saboda cikin neman ilimi akwai samun tsoron Allah ana samun tsoron Allah wa talabuhu ibadatun neman ilimin kuma kansa ibada ne wal babu fihi jihadu research a cikin bincike na ilimi wato shi kuma kamar jihadi kamar zuwa yaki don ɗaukar ran Allah ne. Karka malam ya shiga library ya ɗau wannan littafi ya yi research ya duba ya duba ya ɗauko wannan ya yi research ya duba ya duba ka ce kai ba yana ta wahala. To yana ladar da zai samu kamar da ya tafi ya ɗau makami ya tafi saboda kalmar Allah ne. Wa ta'limu liman la ya'lamuhu sadaqatu ka koyar da ilimin da ka koya ga wanda bai san shi ba shi kuma yana daidai da wanda yake cire kuɗi yana ba da sadaka ne kaga malamai sun buta ne sai dai kawai sai sai ka rika da bayar ba kuma ka samu to abin da bare ko baka bayar ba inda ka bada ilimi to ka bada sadaka ke ko in kai ba malami ba ko yake ya kuri ka ce wa alji ku ka bayar amma malamin ya gabata ya hada duka saboda ya koyar na eh kar kawai kullum malam kam shi kawai ba ganin a fitar a da dai shigo kawai ba baya fita a ya koyar ya zama mai koyarwa ma kar ya ji wannan irin gara fata ya ce a shi ke wani kuka za ku yi so sannan ya ce in huwa ma'alimul halal wal haram domin shi ilimi shine alaman da da shi ake gane halal da haram in babu ilimi bayan da aka gane halal da haram da ilimi ake sanin halal da haram wal ilmu huwa al anisu inda al wahshat shi shi ilimi shi ne bai ɗaya da haso lokacin da kake cikin kewa kewa ko na kabari ne ilimi zai zai zama maka mai ɗaya da kewa kewa kuma ko na a gina gidan duniya ne in akwai ilimi kawai sai ka yi haka sai ka fara ka tono wani wani tuka daga hannun shekara goma baya kai ta muzakara kai kai da kanka a cikin store duk shi ne kuma sannan wal jalisu fil wa'da kuma ilimi abokin zaman ka ne lokacin da kake kai kadai ba kowa kusa da kai sai ilimi ya zama abokin zaman ka ko ha kana rike da bukari a hannunka ai ka samu abokin hira ka samu abokin zaman gashi ma wani wani da hadisu fil kalwati shine abokin hiranka lokacin da kake kele kawai yake ta hira da su bukari da su muslim da su tirmidhi da su abu dawud da su imam malik ko da kira ya zama abokan hirar ka kawai sun mutu amma ga suna ta tattauna da su amma ba kai karatu ko ka rike shi sai dai kawai kai ta kallon sa ko wa bihi yarfa'u Allahu unatan da ilimi ne kuma Allah ke daga darajar mutane in kana so Allah daga darajar ka wannan Allah ke karatu Allah sai kai kama baki kaga ana ta darajar ta kana wai ga wai ga hakiki da kai ne ba shekaru ba kuɗi a fara ta kimanta ka ilimi kenan haka Allah ya faɗa ko ya falla da zina amanu minkum wallazina utul ilma darajat haka Allah ya ce sai ta daga darajar masu ilimi dukkan wani wanda kake gani ana darajantawa sai ya zo wurin ka dole sai kana da ilimi dole sa in sarki ne sai ya bukace ka kaga yana sarkin da yake yace shi ba ruwansa da malamai sai sai gudanar da mulkin gugani yake ko dole sai ya rabi malamai in mai arziki ne dole sai da malamai in na ce malamai ta suna ya tara malamai ta kowace fuska sai ya nema zai nemi malamai addini don su rika mara addu'a zai rika musu fatawa in abubuwa na sha'anin arziki ya kwabe ya ake kaza ya ake kaza ne hukuncin kaza don ba malamin ba ya yi ya shiga wuta ba da dukiya mai zai ya zai sarrafa ta ba ko haƙƙin Allah cikin ka to ko masu ilimi ne na duniya dole sai ya bukatu zuwa gare su ba ilimin lahira kadai ba za ga wani ya tara dukiya malam amma kuma jarka ne ba abun da ya sani a ilimi kawai Allah ta raba dukiya kawai to dole sai ya nemi abin nan manaja ka samu wani shi kuma ya gama digiri ba da aikin yi kullum yana daure da kukumin sakamakon ruwa ba ku aiki ne sai ya dauke shi kawai ya karanta accounting sai zai tamar lissafi shi kuma a tafiyar sa ko yana da gidajen mai sai da ɗebo irin su shi ba zai iya ba saboda bai san ummi ne to haka babu yadda za a duk wani mukamin da wani abu da na daraja da kake da shi sai ka bukaci mai ilimi dole yana zaune dole sai ka hayar zuwa da shi dan aure za a daura baka san ma me ake yi ba mutu ba wannan sai da yanka kamar hanya ake yi da ba me ake faɗi daga me ake farawa ya famu ran da kuma da wani ya faru aka ce ka zo kai wani abu na addini ranar da za ka raina kanka kana gani kamar malam kullum yana zaune yana yi abubuwan ran da abun ya caɗe aka je ko kaga ce ka zo kai ka yi ba ka gane shi suna da amfani so hatta ya ja'alahum har ilimin ya sanya mutanen qadatun wa a'immatun yuqtada bi af'alihim har ya mai da su jagorori shugabanni wanda za a yi ta koyi da ayyukan su in sun ilimi wa wa aqwalahu a yi ta koyi kuma da zantikan su ya kunu na shufa'a inda Allah yawmal qiyamah kuma su zama masu yin ceto gobe kiyama a wurin Allah su malamai duk wanda ya tsaya ya karatu sai ya zai ceto saboda annabi ne ba يشبه من أمتي العلماء ثم الشهداء فالأنبياء ما لم شهيدي النبوة دوك ذات الجزء كل من كل من المحكم والمتشابه يقولون آمنا به duka daga mutashabihin eh munkamin ma'ana wanda ma'anar ne fito fili daga ayoyin Qur'ani da kuma mutashabihi wanda ma'anar bai fito fili ba sai an yi da gaske a gane mai Allah yake nufi sai an tambayi malamai to su arrasu kula kalimi ya kuma suna cewa amanna bi mun yi imani da shi ayyabil mutashabi mun yi imani da shi wannan wanda ba a gane ma'anar sa ne kullun dukkan su min al-mukabbir mutashabi daga mukabbir da mutashabihin min indillahi mun yadda wallahi duka daga Allah ne suke min inda rabbina sun zo ne daga Allah ubangiji wa ma yadhakkaru babu wanda zai karbi wa'azi ai asali ya tazakkaru ne sai aka idgamin ta daya a cikin zal sai zama yadhakkaru ayyatta'iz ba mai karban wa'azi an yi wa'azi illa ulul albab sai ma abota hankula ai ashabul quli ma abota hankali kwaya hankali sai Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab to a rabbana ya ubangiji mu la tuzigh qulubana muna roƙonka ya ubangiji mu juye lamarin mu kar ka karkatar da zukatan mu aila tumliha kar ka karkatar da zukatan mu anil haqqi gabarin bin gaskiya ebe ba a tawilihi don neman fassarar wannan ayoyi mutashabihai allazi la yaliqu bina wanda bai cancance mu ba mu ce sai mun mada sai mun gane kwalbar mu ba za ta iya dauka da Allah Allah muna roƙonka ya Allah kar ka karkatar da zukatan mu ba da izhadin da bayan ka riga ka shirye mu ai arshanta bayan ka shirye ta wa hablana ya Allah ka ba mu millatun rahmatan ai min indika rahmatan ka ba mu rahama daga gare ka ai tasdidan ai katari kenan mu samu katari mu samu katari innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai bada kai mai bayarwa ne za a zo za a yi bayanin wannan aya a ƙarshe shi zai haɗa da ayar da take gabata amma a nan kafin mu wuce akwai wani bayani da malamai suka akan wannan aya duk dan adam da yazo zai mutu shedan zai zo duk wanda yazo zai mutu sai shedan ya zo wurin sai ya zo da shedan ya rakiya sai su huda ka sai wani a cikin sai kai ka mutu a addinin nasara kuma abinda hadisi ya ce za su rasu faru wai su dangin ka kakanni wai da suka mutu wai da tafan su wai su dangogin ka wanda suka mutu haka za su rasu kofin su sai ma kagan mu ba dai ka san mun tafi lahira ba to shi ya sa muka zo mu tarbe ka yau kuma mu gaya maka ɗaya sai ya ce maka ka mutu a kan addinin nasara sai ɗaya ta a ka mutu a kan yahudanci ɗaya kuma ta a a kan bautar dogo sai su ta kiɗi maka in ka biye musu sai ka mutu a wannan addini ɗaya daga ciki to amma hadisi ya ce in kana yawan karanta wannan addu'a to a ranar ne za ka ga amfani ta in dai kana yawan karanta ta to a ranar lokacin da suka zo suka taru za su ɗaya ka ne kawai sai Allah ya sa Jibril ya zo ne sai ya watsa su ta ta ƙarya suke shaidan banza ba ɗan uwanka da sani bane shaidan ne da jama'a su kamar kan addinin musulunci sai zai kore su shine ma'anar rabbana ya ubangiji ya ubangiji la tuzigh qulubana karkar karkatar da suka tamu ka zamar da su ba da yin hadisi na bayan ka riga ka shirye mu wa habana min ladunka rahama ka ba mu rahama daga gare ka jibrilu kenan innaka antal wahhab to lalle akwai bayani akan wannan da ka riki aya ai ta karanta ta ana neman wato wancan abu gobe kiyama idan da zaka mutu wannan din ya faru in suka zo suka suna suna neman su bude ka to Allah ya kawo jibril wa a sai tarwada ka samu ka mutu akan musulunci Allah ya yi mana haka albarka mun zama aha
ربنا إنك جعلنا في بيوت النار إن الله لا يخرج المئات
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani rabbana ya Ubangijinmu, innaka jami'un nasi, kai ne wanda zai taro mutane ai ta jima'uhum za ka tara su yaumin lik din nan mai ma'anar fi ne don lami yana zuwa a kan ma'anar fi a larabci li yaumin ai fi yaumin lare ba fi wato za ka tara mutane a cikin wani yini wanda lare ba fi babu shakka babu kokwanto a cikin zuwan wannan yini ne huwa yawmul qiyamati shine ranar tashin kiyama wato jazihim zaka saka musu bi a'malihim da ayyukan da suka aikata a rayuwarsu na duniya inna allaha lalle allah la yukhliful mi'ad baya saba alƙawari to nan kaga in ka dubi yadda ayan ta fara Allah ya ce rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad to za shau zai dauki fassara na wannan ayar da wacce aka gama duka sai a yi tarji kafin a shiga wata to yanzu za ka ci za a ɗauko bayanan da muka wuce da su Maulana Shehu Ibrahim Jalla wani yace inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari ay mau'idahu ay mau'idahu baya saba alƙawarin sa in dai Allah ya yi alƙawari zai ka wanda yayi kaza a lahira ko in ka je lahirar wallahi da yamma bayan saba alƙawari jalla jalalu ai ko mutum ma inda yana da mutunci ba zai zama mai saba alƙawari an gane amma ba Allah yana canja wa'id wa'adu ne baya saba ba amma wa'id yana canja ba tara hankali yanzu ya amma sai na yi bayani da gani da ne in Allah ya yi alkawari wanda ya gaza zai sashi a jahannama ko da musulmi ne kuwa don an je lahira Allah zai iya sashi a aljanna ba za ba za ba alkawari wannan asalin cikar kamala ce amma in yayi alkawari wadda duk yayi kaza zai ba shi aljanna to ba zai taba yiwa a je lahira ba zai ba shi aljanna mai gashin ta shi ma shi ne cika na karanci ko a nan ba kai din nan in ya zama in kai wa ɗanka alƙawari wani in kaci na kaza position na kaza a exam din ku na wannan term din to zan saya maka kaza to ka faɗi haka ka cika shi ne cikan karama da mutunci ɗan nan ba zai manta da mutunci ka ba abada kullum ya tuna ba ba ba ba ai ba ba nan ka ba ba dan dai ba bai min alƙawari kuma wallahi na ci nan madda ake na ci kuma ya cika alƙawari to sai ba bai alƙawari sai yaro ya ya fulfilling abin da baba yake cika ni ya ci na kaza ne baba sai zai jira da yaro bari bari sai zan sai daga baya in Allah ya sai kaza da haka da haka yaro tun yana tambaya har ya daina aji dawo aji dawo wala rubu an fadi ai shi ke nan iman ka fara gaban dan a gaban dan nakan nan amma yaron ka yayi ma laifi ni yayi wa haka to ku gaya masa zai fito sami zai dawo sami yau idan ya shiga haruna shi ke nan yana zuwa sai ce ba ba ka ya sai mini mana ka riga ka tafi wallahi ka dawo ba ba kai kai afuwa ba ba kai afuwa ne sai to sai ka wai kace je ka kar ka gara da kai alƙawari kuma sai ka tasa shi to kai alƙawari za ka bada kashi sai ka yafe shi ne cikan karama cikan mutunci cikan karanci amma kai alƙawari za ka yi abin alheri ka zo ba kai ba to faduwa ne ba mutunci ba ne ba kuma karamci ba ne amma kai alƙawari za ka yi azaba ka yafe karamci kenan Allah ka da ya fahimce ni to shi yasa Allah yana canja wa'idi amma baya canja wa'azi mai yiwa ne wanda ya kaza duka zan sashi a jahannama zan sashi ko da ko da ko bai sallah ne a jira ya Allah sai ya ce ya yafe masa kike bayan da kai kuma shi da cikan mulkin nasa da karamcin nasa kenan inna Allah la yuhibbu al-mi'ad ay maw'idahu bil ba'thi fi ma'ana bare cika bare saba alƙawarin sa ba idan an tashi a cikin wannan yini fihi fihi iltifatun ala al-qitani wannan bayani kamar yadda na zo faɗe shi sai na sai na sai na fara karanta sharri da na zo faɗe shi in ka dubi ƙarshen aya a farko yadda bayani ya ɗauko rabbana la tuzigh qulubana ba da iz hadaitana kana mukalam ne sai yanzu kuma da aka zo ƙarshe ka ce inna allaha la yukhliful mi'ad mamako a ce la tukhliful mi'ad sai ce la yukhliful mi'ad an gane to wannan fi iltifatu ana kiran abu iltifati a larabci hannun kitabi daga kitaba sai koma zaiba kamar wanda ake baya da kuma kamar ana magana da mutum ne gaba da gaba sai aka kawo kuma ko a rubutu na turanci ana yin haka ko larabci din shi kam dama ya gaji haka wa ya jamilu an yakuna min kalamihi ta'ala to wannan gaban zai iya ɗaukar zancen Allah ne shi ba zancen mutum ba ai dama mutum da yake addu'a rabbana la tuzigh qulubana ai magana wanda yake roƙo Allah kada ya karkatar da shi magana bawa ne ba da yin hadisi na wa habla lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi to iya nan ne magana mutum ne sai Allah ya bada labari yace inna allaha la yukhliful mi'ad sani Allah baya saba alƙawari tunda ya roƙa zan cika alkawari to shi ne maganar da shehu fitar mana da shi wal gharbu min ad-du'a'i manufar wannan addu'a min ad-du'a'i bi zalika da yin addu'a da wannan abin da aka roka bayanu bayan anna al anna hamdahum amrul akhirah wato bayani ne da yake gwada ai babban al'amarin da suka sa a gaba lahira ne babban al'amarin da suka sa a gaba lahira ne anna hammahum al'akhira lahira shi suka sa a gaba walidhalika sa'alu sabata shi yasa suka roki tabbatuwa ala hidayat akan shari'a din li yunadu sawabaha domin su samu ladan ita shari'a din rawar shaykhani al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun ruwaita an Aisha radiyallahu ta'ala anha daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya manzo Allah sallallahu ya karanta wannan aya huwa allazi anzala alayka kitaba kaga ba an koma kuma za ka ko daga bayan huwa allazi anzala alayka kitaba minhu ayatuhu kamatun ila akhirih hazu a karshen ta ya karanta aya wa qala sai yace fa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu duk wanda kuka ga yana bibiyan irin ayoyin nan mutashabi'ai shi bai da majalisi da zai yi akan akwai sai Allah dole ka yana da alƙarfi Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da ido Allah yana da kaza kaza annabi Muhammad yace duk wanda kaga yana bibiyan irin waɗannan fa ulaika alladhina tammalla sura Allah yake ambata fa hadaruhum ku guje su ku tsorati sharrin su in ji masu Allah ku kiyaye irin waɗannan mutane wa rawa tabarani al-imam tabarani ya riwayata fil kabir a Abu Jamal Kabir nashi an Abi Musa al-Ash'ari daga Abu Musa al-Ash'ari annahu cewa Abu Musa sami'a ya ji sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma akhafu ala ummati illa salat illa salat kilal annabi ce bana cewa al'umma ta tsoro ɗan ba da ke uku da uku ta doji uku ba abin da nake cewa al'umma na tsoro kamar da ke uku wa zakara min ha sai ambata daga cikin waɗannan ɗabi'un ayyu ta'alahumul kitab a buɗe musu samun ilimin littafi su dan gane wani abu fa ya kuza wurin muminu sai mumini ya riki daga cikin su ya riki wannan littafi ya zo da ri ta'wilahu yana neman wai zai fassara shi wallahi sai ya alamu ta'wilahu illa Allah alani ba wanda ya san fassarar sai Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به masu kafaffun digadigai a cikin ilimi su abin da suke cewa mun imani da shi kullum min inda rabbina daga da mun gamin da mutashahin duka daga wurin ubangiji mu da suke zuwa wa ma yazzakkaru ba wanda yake karɓar wa'azi in an yi wa'azi mu ɗaukar wa'azi in an yi wa'azi illa ulul albab sai dai wanda suke mabuda hankali innal ladina kafaru ai ba ka san duwa biya kwantai ko ranar ina amsa tambaya ashe ashe ban gama amsa ka ba Allah ya sa ma ba ya jefar da takardar ba na an jefar ka da da masu ne wanda ya tambaya ranar akan magana nan ya zai dawo ne ko ba zai dawo ne na to shi tambayoyin biyu ne na ma fada sai na ta'aba na ce tambayoyin biyu ne na karanta daya kawai shi kenan sai muka tashi kan daya ashe ba an sa wata daya ba yace tambaya ta ta biyu malam kai magana riba an shiga matsala lokacin canjin kuɗi POS naira dubu za su zari ɗari biyu ko ɗari ɗaya ya magana take shugaba Allah ya kara wa kwarjini a kaza kaza kaza to a biyo ya zauna a cikin karatun nan ba ana magana kila bai yi ko baya POS hukuncin sa malamai sun duba shi sun haɗa shi da hukunce hukuncen da aka rubuta a littattafa na dukku sun ga sun sama masa makoma eh saboda ba riba bane biyan su kawai wahala za ka yi na maimakon ka hau a caba ka biya kuɗin a caba ka tafi ko kila ko kuma banki ka je ka bi layi yadda ake layin nan to sai suka ɗauke ma wannan shi kuma ya sayo mashin ɗin da kuɗinsa sai zai ɗauke ma kuɗin a caba da kuɗin bai shi wannan kuɗin a caba ba sai ya nisa ka ba zai ma kuɗin a caba dan dubu ɗaya ba kowa bane ma ke karɓar yadda ka faɗa ne bashi hamsin ma to me laifi wahalar sa ne kawai kudin ladan wahalar su suke abin nan ko ka rika bude ne Allah ya kara maka ilimi amin tambaya ta ya malam a dafa min da addu'a Allah ya bani mata ya kuma hada min buɗe a harkar kasuwa Allah ubangiji ya baka mata ta gari a kuma buɗa maka kasuwan albarkar sai na su malam da fatan ka sha ruwan lafiya tambaya ta shi ne idan ɗa ya cika kwana ɗari da ashirin a cikin mahaifiya to yana iya mafarki ne ko dai sai ya zo duniya ya fara ban sani ba wannan yace assalamu alaikum malam ba ta kasha ruwa lafiya ani tambaya ta shi ne dan mutum ya kusa ya mutu idan ya shiga kwanaki arba'in ya na iya ganewa ko ne to ai da da ana ganewa ai da hukun da za ka gane sauran kwana a zai kamar wajen hukun ba wanda zai sake ci kan mutum da zuwa ka mutu kawai ai babbar nima da Allah ya wada koyi zaka za mu mutu sani ba kawai sai dai mun kawai sai mu ya ku mutu kawai sai dai kawai ka da kai wa sallama ba yadda kai ya kuma babu dawo a da zaka da zarar ka ga malaika magana labari ya zama afka ko an ga shi amma sauran kwana arba'in a'a wannan sauran kwana arba'in dai da kuma wata ƙyar da ana cewa akwai wata ƙyar ganye ka da za ta yi jaji jaja amma kai ba za a gaya ma ba ba za ka sani ba sauran sekon uku ka mutu ma ba za ka iya ba sani ba eh tabbas sau nawa mutum zai zo zai haye kwanta kankace ɗaya biyu uku kawai yana lafiya tirela ita ta ga mutum marka ɗaya ta ke yi bayan bayan samu damar fuka ba ya tafi kawai an gamu kawai to waye zai ba da wani babu ba ba da sani ba kai ku kawai kuma ni ba shi wallahi da mun gudu yau da mun san ran da zamu mutu kana sanin tsari yau kuma tsoron shekara kaza tunanin saura ba kaza ya ishe ka ko ka ci abinci ba za ka yi a cikin ka ba za ka ta bushewa kawai a yi zargin kada ta kan jama'a ba wani kan jama'a kawai wannan ne zai tsotse ta gaba daya so sai wannan kuma yana cewa assalamu alaikum fatan ka sha lafiya shehu da yau shehu da yau shehu da yau mai sunan shehu yana gayyatar garatin suna gobe bakwai a gidan alhaji tsari mai haƙi ya ce a sanar masa shi ke ko an daga aikun shi ke nan saboda ga muna gayyatar suna gobe har guda biyu don akwai wanda suka yace na to mene ma zuwa bai akwai wanda ya kawo mini gayya kan in zo nan cewa suna gayyatar da raɗin suna gobe a kofar gidansu can gidan marigayi malam babo mai gyaran rediyo kan alƙali na ce masa to ya yi haƙuri akwai wanda ya riga shi malam ibrahim ne ga shi na zuwa da ce to ya akwai akwai wanda ya riga shi shi na tawar kuka ya riga ya kira ni ya gaya to kaga ba zai da za a yi kuma in zo na malam ibrahim to a takaice su ma suna yin gayya wanda bai samu zuwa jawar tukur ba ga na abin nan na ina ne gari a gari ana ga yadda rashin suna su kuma karfe nawa a to shi ne rashin ne ga ai kaga za a yi hadawa makin amma kar kuma in zo ku zo ku yi irin abin da aka saba da shi kaga ga wai da ne ba alƙawari ku zo ku rike ni ban janyen ba kun kai ni kayan da kayan su kuwa in kun san za a rada ba a ga kanta zan zo to na kanta ba baje take ba ta tsin da sai ko har har kun yanke hukunci ba zan zo da tafsirin ka da kai to to insha Allah na ta ba mara eh insha Allah ka ana ga yadda kowa da kowa kadin sura wannan bakwai da rabi in shi da rabi gidan malam babur ban gayo gayin alƙali wannan kuma da bakwai gida a tsari mai rake wanda yasta ce ta haihu kuma akwai sai ta haihu ta gidan malam Muhammad da ta'ala shi ne abu abuwani Allah ya raya dukkan abin da aka samu na Allah ta ce na na
ta dawo gidan shi to idan ya mata saki dai zai fara inda ya san yune ko zai riga ɗaya
wannan yana tambaya ne mutum da yana tare da iyalinsa sai suka samu sabani ya sake ta saki biyu da ya sake ta saki biyu ta koma gida ba gyara auren ba har idan da ya kare da idan da ya kare sai wani ya aure ta da ya aure ta shi ma suka ta Allah ta hada su suka yi sabani suka yi suka yi sabani shi kuma ya ba ta red card saki mutu sai ta sake dawowa gidan wannan tsohon mijin to yanzu idan kuskure ya faru ya sake sakanta kam nawa za a kirga kenan kuma an gane tambayar tambayar ta daili to ba Allah in ta dawo za a sake sabon indiyan fresh wai ta kan su ta kan ba a ce in yi ɗaya duka na uku kenan eh uku kenan dama ya taba mata dubur to da yake da yake da auri wani wani ya fada mana uku ta fito ya ta dawo ni ko miji da ya sakanta nawa biyu to yanzu in kuma rigima ya sake hada sai sake da to daya na'am haka ba da mutuwa ba wani tambaya da sai dai kawai idraki bai kai ba abin da ya sa wancan ma kuka ganin sai wata ba haka zan iya yin ijtihadi in in kalli abu in ba shi amsa bane wanda ya tambaya da zan ba zan yi amma ya tambaya abu da ba shi da amfani kan gani shi sa kawai da da ba shi amsa sai dai da tambaya da kawai tambaya abu da ba da amfani ba abin da zai amfani gare shi cewa yaro wai zai fara mafarki da turanci kwana ɗari da ashirin ko kuma sai aka ji ba da wani amfani tambayar ba da amfani ba ta amfani ko a duniya ko a lahira ko a duniya ko a lahira ba ta amfani amma wallahi za a yi bashi haka Na.
Eh, kawai shi ya za a ka abin da ne a yi haka abin nan kawai Allah ya ba mu lada abin da kuma daidai kuskure Allah ka yafe mana barkar da jina Rasulullahi sallam in Allah ya kai mu ranar alamin zamu daure karatu ranar alamin dama kullum ko zai muka bi shirin tare muke rufewa saboda mu ba dauko mu aka da wani gari ba da ke a ce za mu daure shirin da bakwai ko da takwas kan mu samu mu koma garin mu a garin mu muke a gidan mu saboda haka kawai shirin da tara ran alhamis insha Allah shi ne zai karatu insha Allah marasa lafiya da gida da da lafiya lafiya masu lafiya Allah ka ba mu karfin kulawa da lafiya wurin sarrafa ta wurin biyayya gare ka yan kasuwancin wala ta albarka harkar kasuwancin su masu kiwo da noma Allah ka sa albarka a cikin harkokin su ma'aikata na gwamnati Allah kiyaye musu aikin su ya kara musu ɗaukaka a wuraren ayyukan su ya tsare musu ayyukan albarka musu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare musu mutuncin su a wuraren Allah muna roƙonka wanda suke neman ilimi a cikin mu na boko ko na abin da shari'a Muhammad ya saka wasu mai yawa na amfani wanda zai amfani da kuma mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuwa da suke cikin jarrabobi a jami'o'i da sauran wurare Allah da ba su nasara a jarrabobi da suke albarka mun Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ربنا لك الحمد لا شريك لك ولقد جمع الحكمة في الأسرار المستقيم وعلى آله يستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله